بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود مم.
قتل أصحاب الأخدود آه، قتل ما نالوا إن أنطين وما بوتارا مكا ashabul ukhdudi mal'ununa ma bota waɗannan ramuka tsinannu ne annari sune masu hura wuta annari wuta za ta lungudi ma boshiyar huruwa a cikin wannan ramuka awgadu naran sun hura wuta ta waqadu tana huruwa wa azbuna nasa biha suna azabta mutane da ita izhum alaiha qu'udun zaka same suna zaune a kawai waɗannan ramuka wa hum shuhudun ala ma yaf'aluna kuma suna kallo suna halarce a kan abin da suke aikatawa bil mu'mina mu'minai wanda suka yi imani مم.
kana malikun minal muluki wani sarki ne aka samu a cikin sarakuna ya wudu asnama yana bauta wa gumaka wa inda hun gulamun khadimun lahu yana da wani yaro wanda yake masa hidindimu haka wa yarsiluhu kulla yawmin ila sahiri yata'allamu minhu sira to yana shi sarki yana tura wannan yaron zuwa ga wani ma- matsafi ya je ya koya masa tsafi waran giba huwa fi ibadatillahi shi kuma yaron sai Allah ya sa masa son ibada وإذا أرسله أرسله إلى السهر مال إلى الراهب idan ya ai ya tura yaro ya tafi wajen mai tsafi ya boka sai ya ki zuwa wajen boka sai ya tafi can wajen wani ah, mai ibada wani rahibi Ah, wani ma- mai ibada turawa mana mai ibada kirista shi ake shan masa rahibu مم.
wasara ya ta'abbadu ma'ahu ila laili sai ya je ta ibada tare da wannan mutumin har zuwa dare wayar jiya sai ya dawo a yawmun min al-ayyami wa qasu banun kabirun tinninun fi tariqi fa khafa an-nasu kullan Ah, wata rana sai aka samu wata mashijiya sai ta fito babbar mashijiya mai mai- mai karfi kuma sai ta zo ta toshe hanya duk mutane suka ji tsoro fasaru yarji'una an hawa'ijim suka daina ma zuwa aka bar hanyar gaba daya khawfan min hadha subani saboda tsoro wannan macijiyar walamman ra'al gulamu zalika da yaro ya ga macijiya ta zo ta toce hanya qala sai yaron yake cewa ya rabbi in kana sahiru ala alhaqi fa inni hatta aqtula hadha subana idan wancan bokan da ake tura ni wajen sa shine mai gaskiya a wajen ka ya Allah to ka taimake ni in kashe wannan macijin wanda ya bai sami hi fa akhda ya dauki kibiyarsa ya harbi maciji bai samu maciji ba وقال سيشي شيار يشي يا ربي إن كان الراهب هو الذي على الحق فإني أتعت هذا الصوبان بسامي هذا ورمى بالسامي فقتل الصوبان مم.
يشي يا بنجي إن وانا ما إبادة شيني ما يغسكيا شيكي كان غسكيا تو كتيمكيني إن كشي وانا مشيجيا دا وانا كبير تاوا yana jefawa sai kibiya ta samu mashiji ta kashe mashiji wata makana fi kalbi anna ibadallah anna ibadatallahi alhaqu to sai ya tabbatar a zuciyarsa cewa a sai bin Allah yi wa Allah ibada shine gaskiya ba bokanci ba warrahibu huwa allazi ala alhaqi sahiru sai ya- ya yadda cewa wannan mutumin mai ibada shine wanda yake kan gaskiya ba wancan matsafin bane wangada lirrahibi ya ta'abbadu ma'ahu wa fil layli yarji'u ila al-maliki daga nan sai ya daina zuwa ma wajen shi wannan bokan sai ya zo wajen wannan ah, shi wannan mai ibada sai su yi ibada tare har su wuni a wajen sai dare yayi sai ya koma wajen sarki hatta wasala ila darajati annahu yubri'u al-akma wal abrasa har ya kasance ya fara warkar da domin zamanin addinin annabi isa ne to ya kasance yana warkar da wanda aka haife shi da makarta wanda aka haife shi da kuturta da sauran irin waɗannan dai shiwace-shiwace duk yana warkarwa wa kana jalisun lil maliki qad amiya sai ya zama a cikin fadawan sarki akwai wani bafajin da ya da ya makance da ya makanta fa da Allah faradda Allah basarahu ilaihi sai yaro yayi addu'a sai Allah ya mayarwa wannan bafajin sai Allah ya mayar masa da idonsa da ya ga ya- ya koma yana gani wa qala lahu al maliku sai sarki yake tambayan shi bafajinsa sa min aina laka haza ina ka samu magani har ka warke ka ka koma kana gani da kuma mun san ka makance qala lahu sai shi bafajin ya fada wa sarki yace masa bidawati hazal gulami wannan yaron ne min addu'a Mm.
wa qala lil gulami kaifa balanka haza sai sarki yake tambayan yaro to kai kuma ina ka samu wannan matsayin ma zala bi ya ta qarra lahu bi annahu tala- taraka ta'alluma sihri wa ta'allaka birrahibi fa abada Allah wa arrafahu wal'ana da wata hutu filmar da sai haka dai sarki ya matsa masa ya matsa wa yaro yaro ya ce kai ni fa na daina zuwa wajen bokan da ka tura ni wajensa Yan- yanzu na samu na na makalewa wani bawan Allah da yake wa ibada to muna ibada tare a shine ya koya mini yanzu ma a cikin aiki na ina warkar da marasa lafiya ko arsala al-maliku ila ar-rahibi faqatalahu sai sarki ya aika wa wancan mai ibadar sai ya sa aka kama shi aka kashe shi la- li'annahu afsada alaihi al-gulama yashi ai ya bata masa yaro a sai kai ka bata min yaro ni shi da nace masa ya je ya koyi bokanci ya je ya koyi tsafi yi ga- ka zo ka hana shi yanzu baya son bokancin ma baya son tsafi shikenan wa kazal gulama ya kama yaro wa qala innahu yaqtulu sharra qatlatin sai ce zai yi wa yaro mummunar kisa kisa zai masa kisa ko mummunar kisa idhabu bihi ila qummatil jabali arwala jabalin ɗuluhu samaniyatu amyalin ya ce a ɗauki yaron a kai shi wani tsoron dutse tsawon dutsen ma ya kai mil takwas ma'ana tsawonsa haka in kana takawa inda ƙasa ne to za ka yi mil takwas ma'ana tsawon dutsen kawai ya- ya ya fi daga nan zuwa bcj Mm.
to sai ya ce a kai wannan yaron a wan- kan wannan dutsen a kan san sama daga shan urmuhu alal ardi sai ku jefo shi daga kan dutsen hatta ya mutu har ya mutu shikenan fadala aljaishu hatta alaw- alawul jabala sai suka dauki yaro suka tafi da shi dutse fada al-gulamu allaha yaro kuma sai yayi addu'a da ya saba yi faraja fa biyun sun je sama saman dutsen inda za su aje yaro da yaro ya addu'a kawai sai dutsen ya girgiza sai suka faɗo sori yaro ya sauka shi kadai Mm.
kuma to jami'a duk suka mutu sai suka gangaro daga kan dutsen shi ko yaro da ya gari sun gangaro sun mutu ya ya sauka abinsa ya dawo Mm.
waraja al-gulamu yaro ya dawo faƙala sai sarki ya ce to ka je ka kashe waɗancan ka dawo ko ahmiluhu ala safinatin hatta idza balamtum lujjal bari alquhu fil bari to ku ɗauki yaron nan ku tafi da shi cikin ruwa a sace cikin jirgin ruwa sai an je tsakiyar eh, kogi tsakiyar kogi sai ku fidda shi daga jirgin sai ku jefa shi a cikin kogin ruwan ya haɗe shi ya kashe shi wa za a boye wa saril bahari suka tafi da shi har tsakiyar kogin sun je fada al-gulamu nan ma dai yaro ya sake addu'a to an karka Allah safinata sai jirgin sai ya lume gaba daya wa jama'atul maliki matu jami'an ya- dukkan mutanen sarki gaba daya suka mutu watal gulamu nan ma yaro ya ya tako ya dawo Mm.
ka dawo ka- ka kashe waɗannan ma ƙara lawal malaku maliku sarki ya ce ma haka mai haka duk inda aka tura ka sai su ƙare kai ka dawo Mm.
ƙara lahu iza aratta qatli ana dulluka ala dariqati qatli in kana so ka kace ni ni za ka tambaya in gaya maka yadda za ka iya kashe ni amma duk dabarar da za ka yi don ka kashe ni ba za ka iya ba Mm.
amma in ni na gaya maka ga yadda za ka yi in ka yi ki za ka iya kashe ni islam tasluk fi ka ɗariƙa talata tulni abadan hanyar da zan gaya maka wacce za ka bi ka kashe ni in ba wannan hanyar ka bi ba za ka kashe ni ba ƙala ma hiya sai sarki ya ce wacce hanya ce ƙala sai ce tajma'un nasa kulla fi sa'idin wahidin wata zulubu ni ɗarbiru ni ala kashabatin bi mar'an min jami'in nasi wata kuzu sahami wata ƙulu bismillahi rabbil gulami in fa'alta haza a mutu in kana so ka kashe ni ka tara mutanen ka gaba daya in ka hada su a waje daya sai ka samu a samu bishiya a daure ni a jikin bishiyar idan ka daure ni kowa yana nan yana kallo sai ka dauki kibiya ta wannan kibiyar tawa sai ka ce bi- na bismillahi rabbil gulami na'am na na na yi niyya da sunan Allah ubangijin yaron nan in kai haka in ka harbe ni da kibiyar zan mutu shikenan wa ma lam tafal hadha la taqdir li ala shay'in in ba wannan kai ba ba hanyar da za ka yi ka samu nasara a kaina ita hanyar ce kawai za ka bi ka samu wa jama'an nasa kullum fi sa'idin wahidin kuma haka haka sarki yayi ya tara na'am mutane a waje ɗaya wasalabahu sai ya zo ya tsira yaro mana ya zo ya ɗaure shi wa kaza saman ya ɗauki kibiyar yaron wa ƙala kuma ya ce bismillahi rabbil gulami ya karanta abin da yaro ya gaya masa fara ma sai ya jefi yaro wa kama sa- samu fi sungihi shikenan yaro sai kibiya ta shiga cikin kaikainiyarsa mana kan kusa da idon sannan na'am ko mata yaro ya mutu shikenan sarki ya samu ya kace yaro walamma mata da yaro ya rasu na'am قال الناس كلهم بكلمة واحدة نشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين duk mutane suka sha to ai yanzu muka ga gaskiya a sai ubangiji yaron nan shine gaske saboda haka mun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai ubangiji ubangijin wannan yaron qala wuzara'ul maliki ah, fadawar sarki waziran sarki suka she sai suka she qalu lil maliki suka ga sarki to ai babu kuma abin da aka yi an yanka ta tashi anta waqata fi ma kunta takafu minhu nasa kullan irtaddu an dinika ai ka fada inda ka fi tsoro abinda kake tsoro ya same ka to yanzu yaran ma mutanen ma gaba ɗayan su kowa ya- ya bar addinin ka sun koma addinin yaron to shine sarki ya ji ai duk gaba ɗaya gaba- jama'ar gari gaba ɗaya sun bar masa addinin sa sun ridda daga addinin sa sun koma suna bin addinin ubangijin yaro fa fara hududan sai ce to a gina masa ramuka aka gina ramuka wa sara yad'un nasa kullu man yar- kullu man yarji an dinihi na'am ila dinil maliki alquhu fin nari na'am yace a- a a je a kirawo mutane duk wanda yazo in yace ya bar addinin sa ya dawo abi- addinin sarki a bacci in yace kuma ya ba ba zai addinin sarki ba na'am addinin sa zai yi shi kuma a jefa shi a cikin wannan ramin da aka tona aka zuba wuta i- ramin gaba ɗaya ya zama wuta shikenan fasaru yulquna nasa fin nari sai suka suna ta jefa mutane a cikin wannan wutar suka yi ta jefa mutane suka yi ta jefa mutane a cikin wannan ramin a cikin wannan wutar suna kashe mutane ana cikin haka hatta atat imra'atun murdiun tahamilu waladan sangiran ala zahariha sai wata mace mai shayarwa sai ta zo da ta zo tana ɗauke da yaro ƙarami wanda take shayarwa ya- ma'ana tana goye da shi ko aka zo ha ita ma ta bi addinin yaro sai aka kama ta wa radu an yadkhuluha fin nari sai suka- suna son su tura ta a cikin wuta fa ta kakara sai ta ju ta koma baya tana komawa baya ta kallamar waladun rabi wannan yaro jinjirin da yake can da yake bayanta sai yayi magana yace mata isbiri ya umma fa innaki alal haqqi hatta hat- eh, innaki alal haqqi ki hakura a kece mai gaskiya ki bari su je baki a wutar kamar yadda yan uwanki suka mutu ke ma ki je ki mutu shikenan ta alqawa fin nari har suka jefa ta cikin wutar falamma kana zalika da wannan ya kasance arsalallahu malaka sai Allah ya aiko mala'ika na'am fa kazal malika wajuyu shahu wada baga alaihim al-ukhududa famatu an asirihim sai Allah ya turo mala'ika yanzu sun kakkashe musulmai gaba daya sauran su kafirai zalla sai Allah ya turo mala'ika ya ce mala'ika kai kuma ka ɗauke su da sarkin da mutanensa duk wanda suka bi shi ka kife su a cikin wutar gaba daya su ƙare haka kuma aka yi sarki ya zo ya ɗauke shi da shi da jama'arsa gaba ɗaya duk ya jefa su a cikin ramukansu gaba ɗaya sai ramukan suka shinye su gaba gari da ya ƙare to wannan ula'ika lazina ya ƙuru lau tabarakallahu wa ta'ala fihim su ne waɗanda ubangiji yake cewa kutila ashabul ukhdudi ma'abota ramuka an tsine musu su sun mutu kuma sun haɗu da tsinuwar Allah za su je su tafi wuta annar zatul gudi izhum alaiha qu'udun suna zaune a kan wutar wa hum ya shuhudun suna kallo bala ma yafaluna abinda suke aikatawa bil mu'mina da mu'minai sun kakkashe mu'minai su ma daga ƙarshe kuma an kashe su jama'u baina qasawati qalbi zuciyarsu ta kekace ta bushe hatta hadaru bi anfusihim iqa'an nas fi nari in ba mutum zuciyarsa ta bushe ba Mm.
ka ɗauki mutum da ransa kana kallo Mm.
ka zo ka hura wuta wuta ta horo ka tabbata mutumin nan in ka sashi za- za za ka ƙona shi ne kana kallo da ransa Mm.
amma hada ka ɗauki ya- mutumin ka jefa shi a cikin wuta yana ƙonewa kana kallo in ba mutum zuciyarsa ta bushe ba wa zai yaka Mm.
to shine a idan nasu bin nari wa mubasharatahum li aza- li azabihim su suke yin aikin azabarsu da kansu Mm.
walam yarhamu ba wanda suka tausaya ko mutum ɗaya.
Mm.
fa alakahumullahu yadda suka halaka al'umma mabiya Allah haka Allah kuma ya turo mala'ika sai ya zo ya halaka su gaba daya Mm.
saratin nasu naru takhruju wa tadlubu kullu man kana min jama'atil maliki fataribuhum bayan an tura wanda suke wajen wa- eh, kafirai sar eh, shi wannan mala'ikan ya kama su ba sa ganin sa kawai mutum zai ji ana kama shi ana tura shi a zuwa kifa shi a cikin wutar duk suka kare da suka kare wutar sai ta bar ramukan sai ta taje ta fita in ta san akwai inda kafiri yake sai ta bi shi har cikin gidansa ta je ta kona shi ta kona iyalansa ta kona ƴaƴansa ta kona dukiyarsa haka suka yi ta yi Mm.
a fata rugum wa ma naqamu minhum وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid wa ma naqamu minhum ba su azabta muminai ba illa an yuminu sai wai laifin muminan me yasa suka yi imani billahi suka yadda da Allah Allah zai zama buwaye fi mulki a cikin mulkinsa mutum don ya yi imani da Allah sai laifi ne har ma ya cancanci a azabta shi har a halaka shi alhamidi Allah nan abin go- godiya almahamudi abin godewa Allah zai Allah nan falahu mulku samawati shi yake da sarautar sammai in wancan sarkin yana ganin shi sarki ne to Allah kuma shi yake mallake da sammai wal ardi shi ne yake mallake da gassai Mm.
shi yasa ma da ya, ya nu- ya gama ikonsa Allah kuma ya nuna masa nasa ikon Mm.
wallahu ubangiji shahidun yana kallo yana halarta ala kulli shay'in komai duk abin da aka yi gadawa Allah ya sani Mm.
in kaga ba yi komai ba Allah ya bari ne kafin Mm.
eh, Allah ya kan bar mutane su yi tai su yi tari su yi tai sanastarrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin Mm.
Allah ya ce bari in bari bari in basu su taba eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yumli liz-zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu Allah yakan jinkirtawa az-zalimi yayi ta zalunci yayi ta zalunci yana samun nasara Mm.
duk inda ya sa gaba ya dinga samun nasara annabi ya ce ran da Allah ya kama shi Mm.
ba zai kubce ba Allah.
da irin wannan Mm.
inna allazina fatanu إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم ير ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق مم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم مم.
ولهم عذاب الحريق مم.
إن الذين فتنوا المؤمنين وأن سكي دام مؤمني suke ƙona su irin waɗannan ɗin da ma masu fitinan muminai duk dai inda suke a duniya Mm.
wal muminati su- su fitini muminai maza su fitini muminai mata bil ihraqi da ƙonawa ko kuma da azabtarwa sun malam ya tubu in dai mutum yayi ta azabta muminai yana azabta su kuma ya gama rayuwarsa a haka مم.
bai tuba ya dawo musulunci ba Mm.
walahum azabu jahannama مم.
wannan azabar jahannama ce ta dace da su مم.
ita ta- ta tabbata gare su مم.
bi kufrin saboda sun mutu da kafir saboda kafircin su مم.
walahum azabul harigi ga azabar kuna kuma waɗannan ai sun kone مم.
to saboda haka haka Allah yake kona ah, duk wanda yake ah, yake zaluntan al'umma Allah baya so a yi masa zalunci a cikin halittarsa مم.
Eh, in mutum Allah ya kawo halittarsa shi ma yana tausaya wa kayansa مم.
yana son abinsa saboda haka mutum kar ya yarda shi shi kuma kullum a- a- a cutar da halittar Allah ya zai yi Mm.
in yace zai cutar da halittar Allah Allah yana kallon sa Mm.
to ran da Allah zai kama shi ko ba zai gaya masa ba Mm.
ko bai san hanyoyin Allah suna da yawa Mm.
hanyar da Allah zai biya kama mutum mutum bai santa ba Mm.
mai yiwa a jinkirta masa a bacci sai ya mutu Mm.
ya je ya haɗu da azaba Mm.
mai yiwa a nan duniyar yana nan sai ya kai wani lokacin da ba zai iya yi wa kowa kansa komai ba a lokacin Allah zai kama shi Mm.
in ya fara roƙon Allah Allah ya ce masa a ina lokacin da kake azabta mutane a lokacin ka roƙe ni ne Mm.
to irin wannan Mm.
na'am innal ladzina إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar zalikal fawzul kabir innal ladzina amanu wanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka aikata ayyuka managarta kamar waɗancan da kafirai suka yi ta kamawa suna ƙonawa suna azabtawa suna kashewa to muminai ne to su ko- mumini ko an kashe shi in akan addinin ka aka kashe ka akan imanin ka da Allah aka kashe ka ka huta an huta da kai shikenan ka je ka sadu da ubangiji ka ka huta lahum jannatun tajri suna da aljannatai wanda al- anharu qorami goramai ta jiri suna gudana min ta ta karkashi waɗannan aljannatan zalika samun aljanna mutum ya rayu a ciki da goma a ciki alfauzu shine rabo alkabiru mai girma shine mutum ya samu babban rabo kenan ya je lahira ya samu sau- eh, eh, rahamar Allah ta lahira ita ce rahama Mm.
In mutum ya same ta ba ta yankewa Na'am.
إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد inna barsha rabbika lashadid إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إن برش ربك أما كثني كام أبنجينك إن يكام بالكفار كافري لو كشند الله ذي كام كافري كام الناس لشديد ما- والله ما يترنيني بحسب إرادته ينا كام كافري قرقدو يندين فاشي الله innahu shi ubangiji tabaraka ta'ala huwa ta'ala huwa yubdu ba shi ya fara halittar ba shi ya samar da halitta a farko yubdu al-khalqa wa yu'idu kuma shi zai dawo da ita ya zo ya mata sakamako wala yujizuhu ma yuridu abinda ya nufa ba zai gajiyar da shi ba shi abu baya tsere masa wa huwa shi Allah al-ghafuru mai yawan gafara ne bil muznibina ga masu zunubi al mu'minina mu'minai idan mutum mu'mini ne in yayi laifi tsakaninsa da Allah ya tuba in yayi laifi tsakaninsa da wani bawan Allah ya nemi tuba daga wajen bawan Allah saboda ya yafe masa alwadudu Allah masoyi ne zuwa ga masoyansa almutawaddidu Allah mai soyayya ne ila auliyaihi zuwa ga ma- majibintan lamarinsa muminai da suka bi shi suke son sa Allah yana son kayansa bil karamati yana girmama su zul arshil majidu Allah nan shine maboshin al'arshin nan khaliquhu shi ya rici al'arshi wa maliku shi yake mallaki da al'arshi al-majidu al'arshin da ake cewa mai girman nan dai duk mallakan Allah ne fa'alun Mm.
ubangiji mai yawan aikata lima yuridu abin da ya ga dama ne duk abin da Allah yake so shi yake yi ba wanda zai ce masa ga yanda za a yi ko ga yanda za a yi la yajuzu shay'un wani abu baya gajiyar da Allah al ataka هل أتيك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ hal ataka hadithul junud fir'auna wa samud bal alladhina kafaru fi takdhib wallahu min wara'ihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz الله Ah, hal ataka hadithul junudi ko labarin rundunar fir'auna ya zo maka ya صلى rasulullahi الله عليه sallallahu alaihi wasallama fir'auna shine fir'auna wa samuda da samuda da samudawa labarin fir'auna da zaluncinsa yana kawo maganan sarakunan azzalumai sai sa fir'auna shike Mm.
da kuma samudawa mutanen annabi salihu wanda suka zauna suka yi su mitin su ma um, mutum tara ne Uh, wa kana fil madinati tis'atu rahadin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun Mm.
su kullum mitin ɗinsu ma miyagun mutane ne wanda suka fi kowa iya makirci su suka haɗu a duniya gaba ɗaya suka haɗu su suke shawara ya za a yi ya za a yi Mm.
labarin wannan run- rundoni ya zo maka akwai rundunar fir'auna sun yi zalunci iya zalunci fir'auna sai da ya yi she- shekara da shekaru yana yanka jajen mutane idan aka haifi yaro in namiji ne daga ran da aka haife shi a take ana haifansa za a kawo wuka a yanka shi Mm.
haka aka yi ta yi shekara da shekaru Mm.
wa wasa da su da kuma samodawan fir'auna ana bahi tare da ma- mabiyansa Mm.
wa hadithum labarin su ya zo maka annahum uliku su ma an halakar da su bi kufrihim da kafircin su to an halakar da fir'auna an halakar da samudawan Mm.
wa hadha tanbihun liman kafara bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama wal qur'ani liyattaizu wannan ana fadakar da wanda ya kafircewa annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya kafircewa alqur'ani ya wazantu ya sani kafiran da suka wuce shi wanda suka fi shi komai ma sun sun- an halakar da su balle shi Mm.
bal allazina kafaru fi takzibin bal allazina kafaru waɗannan kafirai fi takzibin kullum suna cikin ƙaryata abinda aka gaya musu daga Allah Mm.
suna ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama suna ƙaryata addininsa suna ƙaryata littafinsa Mm.
bai ma zukira abinda aka fara duk ƙaryatawa suke yi Mm.
wallahu muhidun min wara'ihim ba sani ba Allah yana nan yana kallon su la asma lahum minhu ba wanda zai tare Allah daga kama su Mm.
bal huwa qur'anun to ko sun ki ko sun so Mm.
wannan qur'anin da ake karantawa littafi ne daga Allah Mm.
qur'anun alqur'ani ne majidun mai girma fi lauhin mahfuzun ko mahfuzin Mm.
Ah, mahfuzun abin kiyayewa ne fi lauhin a cikin allo Mm.
ko kuma fi lauhin mahfuzin Mm.
yana cikin allo ki- wanda aka kiyaye lauhul mahfuzu a nan a can a nan abin nan sama can sama ta bakwai kenan Mm.
daga nan ake ɗauko ƙur'ani a kawo shi wani waje a nan sama ta farko Mm.
wanda ake ce masa baitul izza Mm.
to daga nan ake ɗauko ƙur'ani ake kawo shi kuma duniya Mm.
filafin filafin yana cikin allo mafuzun mina shayaɗi ne Mm.
an kiyaye ƙur'ani shaiɗanu ba sa taɓa shi Mm.
littattafan Allah shaidanu sun samu sun haɗa kai da sauran mabiya wayannan littattafai Mm.
suka yi ta caccanza su Mm.
amma ban da Qur'ani Mm.
wa min tanghiri shay'in minhu kuma Allah ya kiyaye littafin nan ba wanda ya sai canja wani abu a ciki ko harafi ɗaya wani ya canja sai wani ya dawo da harafin ko wasali aka bata sai wani ya gyara wasalin Mm.
luluhu ma bainas sama'i wal ardi wannan shi lahul mahfuz da ake faɗa inda qur'ani yake tsawon wannan allon kamar tsakanin sama da ƙasa ne wa arduhu ma bainal mashriqi wal maghribi fadin wannan allon kamar tsakanin mahudar rana da mafadar rana ne to a ciki aka qur'anin a can ake ɗauko shi a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam Mm. سورة الطارق مكية وهي سبع عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق مم.
وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ
سورة الطارق مكية سبع عشرة آية مم.
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق مم.
وما أدراك ما الطارق مم.
النجم الثاقب مم.
إن كل نفس لما عليها حافظ مم.
suratul darigi wannan sura akwai wa darigi daga farkonta kuma da haka ake ambatonta مم.
tana da ayoyi goma sha bakwai tana farawa da bismillahir rahmanir rahim ubangiji shi wasu sama'i ubangiji yana rantsuwa da sama مم.
wa darigi yana rantsuwa da taurari da tauraruwa da ake ce mata sauran yayin taurarin da suke haduwa da yawa dinnan aksamal jalilu bis sama'i ubangiji ya rantsa da sama wan najmi da kuma tauraruwa wanda ake ce mata asurayya مم.
saboda wani lokacin za a dinga ganin su su taurari ne a tattare yan ƙanana haka amma adadin su sai manzo Allah sallama shine ya faɗa Mm.
saboda ba yanda za ka gane in ka hange su ba kai saka kirga su ba wasu ƴan sirara ne a ciki Mm.
amma annabi ya ce su goma sha ɗaya ne Mm.
to ah, wannan tauraruwa Allah ya rantsa da ita Mm.
Allah ya ce wa ma adraka Mm.
ko ka sani madarigu menene wannan tauraruwar Mm.
ma huwa darigu menene wannan tauraruwar Mm.
annajmu saqibu annajmu taurari ne da suka aka tattara su waje daya as-saqibu wanda suke haske suke bayyana wani lokaci wani lokaci ko ka neme su ma ba za ka su Mm.
almudiu mai haske ah, annajmu saqibu Mm.
aljawabu jawabin rantsuwa Mm.
in kullu nafsin Mm.
duk rai in in dinnan mana innahu ne Mm.
yadda lamarin yake innahu al'amra wa sha'na Mm.
kullu nafsin kowace rai hafizun tana kiyayewa lama lamma- lama alaiha ko lamma alaiha Mm.
lamma alaiha hafizun ko kuma lama alaiha hafizun wasu kuma sun karanta lima alaiha hafizun kowace rai tana kiyayewa la- la- lama alaiha abin da yake kanta Mm.
ko kuma lima alaiha abin da yake kanta Mm.
ko kuma lamma alaiha la- hafizun Mm.
tana kiyaye lamma ya- yayin da take kan abin da take yi za ta kiyaye Mm.
kullu nafsin alaiha hafizun kowace rai tana kiyaye wayannan taurarin Mm.
min min Allah tabaraka ta'ala Mm.
daga ubangiji ne Mm.
min mala'ikati daga mala'iku ya fazu mala'iku su suke kiyayewa ma amilat abinda kowace rai take aikatawa Mm.
mana wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin Mm.
a wa yursilu alaikum hafazatan Mm.
Allah yana aiko da masu kiyaye mutane mala'iku su suke lura da ayyukan mutane su suke lura da gabobin mutane su suke lura da dukkan yanayin mutane Mm.
ya fasu su mala'ikun nan suna kiyayewa ma amilat abinda duk abinda rai take aikatawa Mm.
min khairin wa sharrin Mm.
in alheri take kiyaye aikatawa mala'iku suna kallo suna rubutawa Mm.
in sharri take aikatawa suna kallo suna rubutawa Mm.
wal yanzuru lil insan ولينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق Mm.
يخرج من بين الصلب والترائب Mm.
إنه على رجعه لقادر Mm.
يوم تبلى السرائر Mm.
فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع Mm.
والأرض ذات الصدع Mm.
إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهذل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر فلينظر الإنسان مم.
دان أدم يدوبا نظر اعتبار دوبا إلى نلورا مم.
يدوبا مم- مما خلق دمي أكيشي مم.
دمي أكالشي دان أدم من أي شيء أنت كي دان أدم دمي أكييكا مم.
يا إنسان يا كي متم دمي أكالشيكا هركسا مقرفي مم.
a kuliga an harshe shi ne min ma'in dafigin Mm.
daga ruwa mai tura juna Mm.
shine ruwan maniyi inda faka minar rajuli wal mar'ati ruwan da yake fita in zai fita yana tura dan uwansa daga namiji da mace duka Mm.
to wannan ruwan shi aka har hada aka yi dan adam ya kurji wannan ruwan yana fita min bainin sulbi tsakanin tsakanin bayan namiji ya kurji min sulbi daga bayan namiji مم.
kalimatu baina za'idatun mana ya kurju minas sulbi مم.
yana fita daga baya min baina sulbi ay minas sulbi مم.
daga baya ruwan yake fita dan adam ai, namiji ruwan maniyinsa a baya yake مم.
mace kuma ruwan maniyinta a kirji yake مم.
to wata ra'ibi shine tara'ibu shine eh, za- za- ma'ana tsakanin nonuwan mace shine kirji kenan Mm.
to anan kirji anan shi kuma ita kuma mace anan ruwan yake to in wancan ruwan na baya ya fito Mm.
shi ma wannan na na mace ya fito in suka haɗu to da su ake yin mutum Mm.
wa min tara'ibil mai- mar'ati Mm.
alma'u maniyyur rajuli yakhruju min as-sulbi Mm.
maniyyin namiji yana fita ne daga bayansa shi zagayawa yake sannan ya fita Mm.
wa maniyyul mar'ati maniyyin mace kuma min at-tara'ibi shi kuma daga kirji yake gangarowa Mm.
fali hadha saboda haka yakunu alwaladu arhama bihi abuhu wa shadda mahabbatan fihi ummuhu Mm.
dan adam yaro ubansa ya fi ya fi tausaya masa Mm.
ma'ana ya fi tausayinsa Mm.
uba ya fi hidimtawa ɗa Mm.
amma soyayya kuma uwa ta fi Na'am.
uwa ta fi son ɗanta Mm.
uba kuma ya fi hidimtawa ɗa Mm.
in aka bata da ɗan sai dai ta tafi bara Sosai.
ba za ta iya shi ba Haka.
abinda ɗan zai shi kawai sai ya- ya zama mata matsala Sosai.
amma uba zai iya ɗaukar ɗau- ɗaukar ɗawainiyan ɗansa Mm.
shinsa da shansa da suturarsa Mm.
da lafiyarsa da komai Mm.
ya yi ta fama Mm.
saboda shi mai tausayi ne Mm.
ita kuma soyayya ce Na'am.
ita kuma tana son ɗan kamar ta haɗiye shi Mm.
amma ya kamata da shi ba abin da ta iya da shi Mm. Shehu.
liqurbi tara'ibi min alqalbi Mm.
saboda su- soyayya a zuciya take ita kuma ruwanta a- a zuci- a zuciya yake Na'am.
a girji yake Na'am.
as-sulmu mahallun nukhai shi baya gurin laka ne shan wan- eh, inda laka yake gangarawa wan nukhawu far'un min ad-dima'i ita kuma laka an yi ta daga daga kwakwalwa ne saboda kaga shi namiji duk komai ɗinsa yana gangarowa daga kwakwalwa ya bi bayansa ya gangaro sannan ya zo ya fita
Mm.
والمني حقيقة مخرجه من الدماغ شي أصل مني ما دقا قولوا يكي فتا Mm.
شي مني نمجي Mm.
إنه على رأيه لقادر Mm.
shi wannan allan da ya halishe shi da waɗannan abubuwa ya haɗa ruwan namiji ya da ruwan mace ya, ya, ya, ya gauraya su ya yi su ya yi ta halitta har mutumin ya zama mutumi aka fi da shi duniya allah ya ba shi rayuwa ya ba shi ƙarfi ya ba shi komai dai to wannan a- ubangijin innahu laqadirun ubangiji mai iko ne Mm.
ala rajihi ya dawo da shi mutum in ya mutu kuma Mm.
kafin ya zo ma ai kafin ya zo ma Allah ne ya ya kawo shi to in ya mutu ma Allah ne zai sake da- dawo da shi Mm.
allazi qadara ala an yasira al-maniyyu insanan wanda yake da ikon ya maida maniyi mai raunin nan ya koma dan adam mai kashi mai karfi Mm.
wannan Allah qadirun mai iko ne ala ya basa ba da mauti yana da iko ya tada mutum bayan ya mutu yaushe zai tada mutane yawma tubla sara'iru ran da za a bayyana asirai ran da duk abin da mutum yake koyewa in ya je lahira sai sai a fallasa shi Mm.
yau mai yuktabar ran da za a jarrabe shi wato shafu da ma'irul qulubi sai a a yaye abin da yake koyewa cikin zukata wani da za kana ganin sa kamar musulmi musulmi Mm.
a sai babu kafirci ne a cikin zuciyarsa Na'am.
da san je lahira za a gane Mm.
fila qa'idi wan niyyati aqidoji abin da ya kudurta ba za a gane ba sai an je lahira Mm.
niyyarsa niyyar da yake yi sai ka ganci yana ta ibada sai ka ɗauka kai a ganinka ai wannan ya fi kowa ƙoƙari za ba ka san niyyarsa ba Mm.
mai yiwa yana yi don Allah mai yiwa yana yi don mutane to duk ba zai wannan ba zai bayyana ba sai an je lahira fa ma lahu min quwwati wala nasirin Mm.
dan adam in ya je lahira gaban Allah za a fallasa shi min quwwatin karfin da zai hana a fallasa shi din wala nasirin ko wani mai taimako da zai hana shi shi a yau ba za a taba ka ba Mm.
kuma lahu ba shi da shi Mm.
ba shi da wanda zai tsaya masa gaban Allah Mm.
da shi zai kare shi ya hana shi in azabtar da shi za a yi ya hana shi azaba babu shi Mm.
ubangiji shi wasu sama izatin raje Mm.
ubangiji yana rantsuwa da sama ma'abociyar saukar da ruwa Mm.
ko kuma ma'abociyar hawa-hawa inda mala'iku suke hawa Mm.
sahibatul matsar ma'abociyar ruwa Mm.
wal ardu ubangiji yana rantsuwa da ƙasa Mm.
zatu sad'i ma'abociyar keshewa ita ƙasa ita ke uh, budewa sai tsirrai su ta fitawa Mm.
sai batu nabata- nabati Mm.
innahu jawabin rantsuwa wannan alqur'ani alqur'ai alqur'ana wannan alqur'ani laqawlun faslun Mm.
magana ce mai bayani magana ce aka yi ta dalla dalla filla filla Mm.
yafsulu bainal haqqi wal baɗili wannan qur'ani yana bayyana tsakanin gaskiya da ƙarya Hmm.
zai gaya wa kowa abu kaza gaskiya ne abu kaza ƙarya ne abu kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau ne dama ma'aunin guda shida ne na'am akwai khairu akwai sharru akwai ɗayyibu akwai khabisu yawa sannan akwai ma'arufu akwai munkaru wayannan su ne ma'aunan Mm.
duk abin da aka kawo sai sai a auna a ga wannan abin alheri ne Mm.
in alheri ne ya zama khairu Mm.
sai a sake koma can cikin wajen ɗayyibu Mm.
wannan abu mai- mai tsarki ne Mm.
eh mai tsarki ne Mm.
sai a sake koma can wajen ma'arufu Mm.
wannan al'ada da shari'a za su yarda da shi Mm.
eh sun yarda shi kenan abu ya zama mai kyau ya zama ma'arufun ya zama ɗayyibun ya zama kuma khairun Mm.
saboda haka daga nan ya zama halalun Mm.
shi ne ake ce masa halal Mm.
in kuma aka ga ma'auninsa aka auna aka ga kai wannan fa sharru ne Mm.
sharri ne zalla sai a koma shan wancan babin sai a samu kuma kabisu ne Mm.
shan kuma a koma sai a ce munkaru ne Mm.
a to wannan tunda munkaru ne Mm.
kabisu ne Mm.
sharru ne Mm.
to sunansa haramun Na'am.
yau da haka ake aunawa Mm.
wa ma huwa Mm.
qur'anin nan bai kasance bil hazzi wasa ba ba wasa bane Mm.
laysa bil laibi qur'ani ba wasa bane gaskiya ne magana ce ta Allah Mm.
innahum su kafirai Mm.
al kuffara kafirai Mm.
yakiduna kaidan suna ta kulla makirce makirce Mm.
wa an- annabi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Mm.
da addininsa da, da littafinsa da komai yadda kafiran farko wanda suka yi zamani da annabi sallama suke ta kullawa annabi makirci ya za a yi su- su gama da shi su huta ya za a yi su batar da qur'aninsa ya za a yi su ɓad da addininsa har yau kafiran duniya haka suke yi Mm.
kuma har ga- har gobe har abada ko ba za su daina ba Mm.
eh haka Allah ya yi su kuma dama wannan makirci suke kullawa Mm.
innahum yakiduna kaidan Mm.
suna ta kulle-kulle na maki- na kaidi na makirci ya malunan maka'ida suna aikata makirce makircerin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama Mm.
suna aikata makirce makirce ga annabi sallallahu alaihi wa sallama Mm.
ubangiji ce wa akidu kaidan Mm.
ai ba sani ba in tanadi ne ba fi su ba Mm.
ni ina musu tanadi Mm.
ina shirya musu duk shirin da mutum ya shirya in mara kyau ne Allah shi na fi ka iyawa Mm.
in in ya shirya shi nasa ba mamaki nasa yana da iyaka Mm.
duk sharrin dan adam Mm.
in wani yake zai wa sharrin Ah.
ƙarshe dai ya kashe mutumin Sosai.
in ya kashe ya gama Mm.
ba zai iya bin sa lahira ya je ya ce kuma a ka- a- a kamo min shi a bani shi ba Mm.
ya wuce Mm.
Eh, la daya inna ila rabbina munqalib faqdi ma anta qadin Mm.
inna ma taqdi hadhihi alhayata ad-dunya duk abin da zaka yi ka yi shi iya duniya dai ko Mm.
duk wanda ya kai mutum lahira ai ya gama Mm.
ba zai iya wucewa ya je lahira ya ce a- a kama shi a bashi shi ya dawo da shi ya sake azabta shi ba Mm.
Allah ya ce ni kuwa ba a shaɗin nake farawa Eh, sai mutumin ya gama in mutum dama dama al'adar Allah Mm.
in mutum son kashe mutane yake yi Mm.
in ya fara kashewa Allah ya ce "Au, kashewa bismillah ga du- ga duniyar nan kai ta kashewa mu gani kafin su ƙare Mm.
ko za ka ƙare Mm.
yayi ta kashewa yayi ta kashewa sai ya ga bai kashe na la- bai gama na layinsu ba Sosai.
yayi ta kashewa yayi ta kashewa sai ya ga unguwarsu mutane suna ƙaruwa Mm.
yayi ta kashewa yayi ta kashewa sai ga garin su ba su kare ba Mm.
yayi ta kashewa yayi ta kashewa ya ga local government din su ba su kare ba yayi ta kashewa yayi ta kashewa ya ga state din su ba su kare ba Mm.
yayi ta kashewa ya ga kasar su ba su kare ba Mm.
sai ce masa in ka gama da kasar kuma akwai nahiyar ku Afirka Mm.
da sauran nahiyoyin duniya Mm.
in ka gama da kasar ku duk kowa ya kare ka kashe shi da sauran Afirka ba Mhm.
suna da kasa hamsin da wani abu Sosai.
ita kuma sai ka yi kokari Mm.
to kafin ya gama a- da afirka ya gama da afirka zai ce masa akwai asia Mm.
akwai europe Mm.
akwai america akwai latinta Mm.
ya ta kokari ba zai iya ba Gaskiya.
shi magirjinsa dan guntu ne dan waje ɗaya ne Mm.
magirji to mutum kawai kar ya kulla wa kansa makirci Gaskiya ne.
kuma duk wanda yake kulla makirci ya sani inda yake kwana a nan makircinsa yake kwana Mm.
wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi shi mummunan tanadi mutum yana aikata shi in yana so ya rufe kofarsa in yana so kar ya rufe tare za su kwana a gado daya zai dawo duk inda ya je ya gama aikinsa zai dawo shi na dawo kamar zalunci ne inna ma bangayukum ala anfusikum duk zaluncin da mutum ya aikata yana gani yana zaluntar mutane kansa ya kewa sai kuma ya dawo masa to saboda haka kar mutum ya guji a cutar da al'umma wato dukaidan asarrijun min la ya'lamun ina nan na ɗaya musu ne ina ba su dama ne ta inda ba sani ba mutum in ya fara barna a duniya sai Allah ya ba shi dama ya ba shi lafiya ya ba shi iko ya ba shi dama ya haɗa shi da waɗanda zai dinga cutarwa din ya yi tai yana ganin shi yana morewa to akwai ran da za a ce ina wani babu shi ya tafi sosai kuma hilil kafirina ya rasulallahi Sallallahu alaihi wasallam kuma hil ka jinkirtawa alkafirina kafirai rabu da su amhilhum ka jinkirta musu takidun an karfafa wancan ne ruwaidan ka bi su a hankali za su kare Fa- kalilan kalilan ka bi su a hankali fa sawfa yahlukuna za su halaka kuma sun halaka ne fa ahlaku ko fa uhliku an halakar da su bi badrin an kai su badar manya manya wanda su da su suke zama su kulla duk makirci da za a kulla wa musulunci mutum saba'in duk aka kashe su rana ɗaya mutum saba'in aka kama su a rana ɗaya to me ya rage kafirci ya ƙare ko mutum bakwai ne aka ɗauka a cikin wanda ake ji da su wane ba irinsa a duniya wane ba irinsa a duniya aka samu mutum bakwai aka ce an gama da su ai an nakasa duniyar balle mutum saba'in babu su kuma wasu saba'in ma babu su mutum ɗari da arba'in aka rasa a rana ɗaya duk kafirai ne Mm.
سورة العلي مكية وهي تسع عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلي الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج الموعي فجعله غثاء نحوي
نعم سورة الآلاء مكية تسعة عشر آية بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى مم.
الذي خلق فسوى مم.
والذي قدر فهدى مم.
والذي أخرج المرعى الله.
وجعله غثاء أحوى مم.
سنقرئك فلا تنسى مم.
إلا ما شاء الله آه وانا سورة أعلى أكي كرانتا سبودا فرقونتا آية فرقو أكوي أعلى دي سنة وبنجي an saukar da ita a makka tana da ayoyi goma sha tara ta fara da bismillahir rahmanir rahim sabbi ka tsarkake ubangijinka sabbi isma rabbika ka tsarkake sunan ubangijinka ka yi masa tasbihi nazih rabbaka ka tsarkake ubangijinka da ibada kalimatu ismi za'idatun sabbi rabbaka yawa ka yi wa ubangijinka ibada ka yi masa sallah ka tsarkake shi qul subhana rabbiyal a'la ka ce subhana rabbiyal a'la da makamancin haka sabbi isma rabbika nazzi rabbaka ka tsarkaka ubangijinka karka hada wa ubangiji amma la yaliqu bihi duk abin da baya dacewa da ubangiji karka yadda ka- ka ka raba shi zuwa ga ubangiji ubangiji yana da nasa sifofi yana da nasa sunaye to karka dauki sunan wani ka hada wa Allah karka dauki sunan Allah ka hada wa wani karka dauki sifar wani ka hada wa Allah karka dauki sifar Allah ka hada wa wani to duka al'ala ubangijin nan madaukaki arrabbul ala ubangiji madaukaki wallahu tabaraka wa ta'ala shine ubangiji tabaraka wa ta'ala lamma nazala yayin da wannan aya ta eh, wannan aya fasabbi bismi rabbikal azim wa shamuka wuce shan cikin suratu waqiyati da ta sauka qala rasulu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sai ya ce ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya tasbihin a cikin ruku'inku in kuna sallah in kun yi ruku'u Mm.
ku ta zaka ke Allah a cikin ruku'u a cikin sallah shine su aka samu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa li hadha tajidu rakiya anan zaka samu mai ruku'u ya kula yana cewa subhana rabbiyal azim Ah, falamma nazala sabbi isma rabbikal a'la da wannan aya ta sauka sabbi isma rabbikal a'la qala uban manzo Allah sallama yace ij'aluha fi sujudikum ku sa wannan kuma a cikin sujadarku Ah.
ce za ka zama subhana rabbiyal a'la a cikin sujada Mm.
fasajidu mai sujada Mm.
ya kulu yana cewa subhana rabbiyal ala Mm.
wal munasabatu fi hadha abinda ya hada tsakanin wajen nan Mm.
anna fi suratul waqi'ati zikra shajari Mm.
warraki warraki aqrabu li hali shajarati Mm.
min as-sajidi Mm.
a cikin suratul waqi'ati an kawo maganan bishiya Mm.
kafin a kawo fasa bi sunan bikar azim Mm.
an kawo afara aitumu tumun nara lati turun Mm.
a antum an sha'atum shajarataha Mm.
am nahnu al-munshi'un Mm.
nahnu ja'alna tazkirata wa mata'an lil muqwimin Mm.
fasabbih Mm.
bismi rabbikal azim Mm.
to shan sai aka kawo tunda an kawo maganan bishiya to sai aka ce a sa ta a cikin ruku Mm.
saboda wanda yake ruku shi yake kusa da bishiya Na'am.
ai shi ya daga Na'am.
Ah, ya fi wanda yake sujada wanda yake sujada yana kusa da ƙasa Mm.
wa huna zikirin gusa'an ahawa Mm.
a cikin wannan sura kuma an ambashi gusa'an ahawa Mm.
ma'ana ruwan da yake yayin da ruwa yake ɗauka Mm.
idan ana ruwan sama zai ɗauko wani dotti da yayi ya tafi da shi Mm.
shi ake ce masa gusa'an Na'am.
to tunda shi kuma tunda a ƙasa yake to kaga kai kuma mai sujada ai kai ma a ƙasa kake Mm.
to aka ce to kai kuma subhana rabbiyal ala tunda eh, eh, sabbin rabbikal ala ka ce Mm.
to ka karanta subhana rabbiyal ala a cikin sujada Na'am.
wasajidu aqrabu lin gusayin ahwa mai sujada shi yake kusa da wannan yayi Mm.
da ruwan yake daukowa Mm.
wali haza saboda haka ash-shari'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wada haza zikra ya ajiye mana wannan ibada Mm.
hunalika ya ajiye mana ita a cikin sujada Mm.
wa haza shan aka ajiye eh, subhana rabbiyal azim a cikin ruku'u Mm.
subhana rabbiyal a'la aka ajiye shi a cikin sujada Mm.
wannan ubangiji da zaka yi wa tasbihi Na'am.
wanda za zaka tsarkake shi shine allazi khalaqa wanda ya halitta shi kada ya halitta fasawwa kuma shi ya daidaita halittarsa Mm.
khalaqa makhluqahu ya halitta halittarsa gaba daya jami'ahu gaba dayanta waje alahu mutanasibal ajza'i ya daidaita ta daidai ba sai ya gwada ba Mm.
ba sai ya samu tape ba ba sai ya samu rula ba a'a aka yi- yi- ya daidaita kayansa komai aka ganshi a daidaice amma in wuri ne zai hada sai ya nemo wancan ya nemo wancan zai harada Mm.
saboda kar abin ya kaushe Mm.
gaira mutafawitin ba masu tsarewa juna ba ne Mm.
hannayen dan adam daidai da daidai suke kowane dan adam hannunsa ɗaya bai fi ɗaya ba Mm.
ƙafafuwan dan adam daidai da daidai suke idanun dan adam daidai da daidai suke kunnuwan dan adam daidai da daidai suke Mm.
hanci haka Mm.
baki ma haka leɓen wannan na sama da na ƙasa duka ga su nan komai dai Allah ya yi shi madaidaici Mm.
a wallafi ubangijin nan Na'am.
kaddara ma sha'a Mm.
shi yake kaddara abin da ya ga daman kaddarawa Mm.
a cikin halittarsa Mm.
fahada yake shiryarwa Mm.
ila ma kaddarawa abin da ya- ya nufa min khairin wa sharrin Mm.
duk abin da Allah ya shirya zai zo ya shiga cikin halitta Mm.
sai ya shiga cikin halittar Mm.
min khairin abin alheri ne ga halitta Mm.
ko ba alhe- wa sharrin ko kuma sharri ne ga halitta Mm.
in dai an kaddara shi sai ya zo Mm.
eh to in ya zo in ma ana ganin sa alheri ne shikenan alherin ne Mm.
in kuma ana ganin sa sharri ne to shikenan duk dai kaddara Allah ce Mm.
shi Allah in ya riga ya sako kaddara sa to ko ta yi maka daɗi Mm.
ko ta ta yi maka daɗi Mm.
ko ko ta ta yi maka daidai ko ka ta yi maka daidai Mm.
sai ta zo Mm.
eh dama shi yayi ka yi Mm.
ba tambayan ka yi ba saboda ka lokacin da zai kaddaro maka abin da zai kaddara ko ba zai tambaye ka ba Mm.
wallazi ubangijin nan Na'am.
akhrajal mar'a shi yake fidda bishiyoyi bishiyoyi masu tsira Allah ne yake tsirar da su ai Mm.
ambatal ushuba Mm.
waja'alahu yake mai da bishiya badal kudrati bayan da koriya ce Mm.
in ta bushe sai ta dawo gusa'an Mm.
busacciya Mm.
jafan hashiman Mm.
busacciya kuma ma ba mamaki an yayyanke ta ta zama diddige Mm.
a hawa ta zama baka Mm.
asuwa da baka ya fi son busacciya Mm.
bishiya in ka same tana danya Mm.
za ka ganta danya koriya tirab koma in ta kore ne Mm.
in ta bushe sai ta fadi Mm.
in ta fadi sai ka ga wannan wannan da inda yake koren ya canja ya koma baki Mm.
shikenan kuma in ka zo ka sassaƙe ta ka sassaƙe ta sai ta koma diddigi ma Mm.
wajalan gusa ana hawa Mm.
a a- na'am sanukuru ka faratansa Mm.
ubangiji ya ce zan karantar da kai ya rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam.
alqur'ana qur'ani nan ni ne zan koya maka shi Mm.
fala tansa ba za ka manta ba Mm.
da min alhaqqu tabaraka wa ta'ala ubangiji ya lamunce an yugri annabiyya sallallahu alaihi wasallam alqur'ana Mm.
zai koya wa annabinsa alqur'ani fala yansahum manzo Allah ba zai manta qur'ani ba Mm.
ai ba ma annabi ba Mm.
duk aran ma Allah ne ya koya masa kuma ya rike masa eh da Allah ya ga dama magana aka gaya maka ita jiya Mm.
yau sai ta bata magana kawai a gaya maka magana ko kisar wani ko wata magana haka kawai in ka zo za ka maimaita ta sai ka manta yadda aka faɗa Mm.
yadda aka faɗe ta ba mamaki kai in ka zo maimaitawa sai kai kuskure amma ga littafi ba feji sittin ba ba ta- ba takarda sittin ba ne ba kuma shafi sittin ba ne izu na sittin sura sura sura karamar sura ita ce mai aya uku inna wata ina kalkausar Mm.
sura sura yadda aka samu sura ɗari da goma sha hudu amma duk a ajiye ta a cikin ƙwaƙwalwar ɗan adam in ya zo karantawa ba zai taɓa manta kalma ba ba zai taɓa manta harafi ɗaya ba ba zai taɓa manta komai ba in kashe masa rubuta haka zai rubuta yadda ya rubuta ta jiya yau ma haka zai rubuta ba zai manta ba Allah ne ya koya masa Mm.
kuma ya riƙe masa Mm.
fala ya samu ba zai manta ba Mm.
illa ma sha na'am نعم إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد مم.
أفلح من تزكي مم.
وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا مم.
والآخرة خير وأبقى مم.
إن هذا لفي الصحف الأولى مم.
صحف إبراهيم وموسى
سنقرئك فلا تنسى مم.
إلا ما شاء الله مم.
إنه يعلم الجهر وما يخفى مم.
ونيسرك لليسرى مم.
فذكر إن نفعت الذكرى مم.
سيذكر من يخشى مم.
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى مم.
ثم لا يموت فيها ولا يحيا مم.
قد أفلح من تزكى مم.
وذكر اسم ربه فصلى مم.
بل تؤثرون الحياة الدنيا مم.
والآخرة خير وأبقى مم.
إن هذا لفي الصحف الأولى مم.
صحف إبراهيم وموسى الله أكبر amma na ga akwai kisa da yawa مم.
zai kawo nasiku da mansuku مم.
maganan ayoyin da suke canza wasu ayoyi مم.
sai na ga yayi kisa da yawa مم.
lokacin namu ba zai isa ba sai mu bari mu tashi a مم.
akan wannan ayar sanu gudu kaɗi tana da- tana da wannan kisa نعم Na'am. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kafin mu karanta tambayoyi akwai jawabi da za mu saurara daga kwamiti na tafsir daga bakin yayanmu wato yaya Yusufa. Akaran wakil da su. Amma yana jin kamar baya yi wannan. Fura.